جمع جمع وقال الملك اوتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى زمو دورا كان كراتمو أجيا إن بومان تابا mun kwana ƙarshen aya ta hamsin da biyu cikin wannan sura mai albarka wato suratu yusuf faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala zalika liya alama anni lam akunu fil ghaibi wa anna allah la yahdi kada khainin annabi yusuf alaihi salam yace ba dan komai yasa nace shi sarkin misra ya tara mata ya tuntube su labarin yusufa ba sai dan shi sarkin ya samu shaida cewa ya samu yaƙinin cewa ni ban ha'ince shi a iyalansa ba kuma Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi to bayan annabi yusuf ya yi wannan magana sai ita zalika matar sarkin misira take cewa wa ma ubarri'u nafsi ni na sani duk abin da na faɗa ban faɗa don na kubutar da kaina ba ne domin inna nafsa la'ammaratun bisu'i kullum rai ta dan adam tana umurtansa da mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai dai wanda ubangiji ya ji kansa ya kiyaye shi in ya ji kansa fa sama sai ya kiyaye shi inna rabbi gafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne bisa wannan yunkuri da na yi wato rahimin kuma mai jin kai ne a malam yake cewa to sai ubangiji ya ce wa kalal maliku karanta ka karanta na karanta yake cewa waƙalar maliku sai shi wannan sarki sai ya ce ituni bihi da ya ji abin da da ya ji abin da annabi yusuf ya faɗa bayan an tara mata sun tabbatar da cewa annabi yusuf mutumin kirki ne bai nuhu mummunan abu ba ita ma matar sarki ta sake tabbatarwa a gaban jama'a sai sarki ya ce to aje a taho masa da annabi yusuf alaihi salam daga kurkuku yake cewa ituni bihi astakalisu li nafsi ku je ku kawo min shi zan bashi matsayi na musamman a guri na ma'ana astakalisu li nafsi zan mai da shi dan gaban goshi na wannan Allah madaukakin sarki cikin kankanin lokaci yakan iya canza wa mutum idan mutum ya ji tsoron Allah ya kauce ma saba ma Allah Allah kuma yakan bashi mafita a cikin lamarinsa shi ne yake cewa to a je a kawo shi zan mai da shi ma'ana a ja'alhu khalisan li zan mai da shi dan gaban goshi na duna shariki wato ba ba koma bayan wani zan mai da shi na kusa da ni faja'ahu rasulu dan aiken sarki ya je kurkuku wa kala sai yake gaya ma annabi yusuf ajibil malik ka amsa kiran sarki faƙama wawada a halarsa jini ya tashi ya je ya ban kwana ɗaki-ɗaki da mazauna kurkuku wada alahum ya yi musu addu'a cewa duk wanda ya shigo wannan gidan a dalilin an zalunce shi in sha Allah ba zai fita wannan gidan da bakin ciki ba annabi yusuf ya yi addu'a a mutanen kurkuku shi yasa sai ya zama gidan kurkuku ya zama gidan gyaran halin mutane ya ce duk wanda ya shigo a dalilin an zalunce shi to ba zai fita da bakin ciki ba kuma wanda ya shigo da ne wato a dalilin ya yi zalunci shi ma Allah zai taimake shi ya gyara halayensa su maktasala ya yi wanka a gidan kurkukun wala bisa siyaban hasanan ya saka kyawawan tufafinsa wada kala alaishi kuma sannan ya je gurin sarki falan ma kallamahu yayin da wato ya masa magana wato yayin da ya masa magana kala sai sarki ya ce masa innakal yawma ladaina makinun amin lalle yau kai a gurinmu makinin kana da matsayi mai girma aminin kuma yau kai amincece ne ma'ana zu makanatin kana da matsayi mai girma a idanmu da kuma zuciyarmu wa amanatun kana da amana alama amarana akan abin da muka baka umarni fama za ta ra to yanzu menene shawaranka tun daga yanzu an fara bayi shawara me ya kamata mu aikata mun ji da ka fassara mana mafarki kuma mun tabbata yanzu ba za mu taɓe bisa ɗaukar shawaranka ba yaya za a yi sai annabi yusuf ya ce ijma'i ta'ama wa zar'an yanzu matakin da za mu fara ɗauka lallai a buɗe gonake wato a buɗe noma kuma a tara abinci mai yawa a cikin waɗannan shekaru guda bakwai wato shekaru masu kaka'a wanda kara ta'ama fi sumbulihi mu yi tsari a gurin ajiyar abinci kowa ya je ya rumbuna a gidansa a rika ajiye abinci a cikin zangarniyarsa fatati ilaikal kalku zamani zai zo wanda jama'a da yawa daga sassan duniya za su zo liyatamarau minka suna yin awu a gurinka kaga ka kai kana da abinci sannan kuma a lokacin farashin kayan abinci zai hauhawa zai wato zai zai tashin goron zabi kaga za a samu kudin shiga mutane za a samu arziki sai sarkin ya ce wa malli bi haza yaya zan iya yin wannan din yaya zan iya ai wato yake cewa ba ni da karfin hali da karfin ilimi da sakafar da zan iya wato yin wannan abin da ka faɗa kala sai annabi yusuf ya ce masa ala jalini ala karra'in laradi inni hafizun alim
muje وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين annabi yusuf sai ya ce ija'alni ala kaza in rabbi to ka sanya ni wato ni ne wanda za ka bani wato ministanka na tattalin arziki na kasar gaba daya ka bani ofis da yake kula da harkar tattalin arzikin ƙasa abinci da harkar kasuwa na misra malamai suka ce ya halatta mutum in ya gashi allah ya shi ahalin wani abu ne na ilimi da zai iya ba da gudumawa ya roƙi irin wani shugabancin ya ce masa ija'alni alaka za'ilin abda sanya ni ni ne ko ministan gona ko ministan albarkatun kasa ko kuma ka bani ma'aikatar da take kula da harkar abinci da kuma harkar wato kasuwanci inni hafizun alim lalle ni hafizun alim ina da ilimi wato na tattali da tsumulmula ma'ana yana da ilimi na economy ta yadda zai tsara masa tsarin da za a wato ajiye abinci kasa ba za ta gayyara ba kuma za ta samu kudin shiga mai yawa a lokacin da abinci ya yanke a idan duniya ma'ana zu hibzin ni mai ilimin iya tattali ne wa ilimin bi amriha sannan ina da ilimi ne da za a tsare tsaren wato kudin shiga ubangiji wato sai ya ce wa kazalika makanna li yusufa fil ardi a dalilin wannan muka makanawa annabi yusufa wato kasar misra wannan dai shi ya faru daga ƙarshe annabi yusufa ya bada tsare-tsare duk tsarin da ya kawo gaban sarki sai sarki ya buga stam ya bada approval duk tsarin da ya kawo sarki ya buga stam ya sa hannu a zartar da shi mutane aka ba su tallafi na noma suka yi noma aka bude jeji banda ita gwamnati jejin da ta bude ta yi wannan na gwamnati ne kowa kuma ya je ya yi noma kuma allah maɗaukakin sarki ya saki ruwan sama da albarkar ruwan sama da albarkar damina tsawon shekara bakwai dinnan ana tara amfani an tara amfani a misira na fitar hankali daga baya aka shiga shekarun wato rashin ruwa ruwa kuma yanki nan kuma mutane suke zuwa misira suna au kuna da abincinku sannan kuma kuna da rara da za ku sayarwa mutane to wannan yasa sunan misira ya shahara wato a idan duniya ko ina sai a ci ai ba za ka samu abinci ba sai an je misira shine ubangiji yake cewa wa kazalika makkana li yusuf fil ardi haka na muka makkana wa annabi yusuf wato kasar misra ya tabawwa mina haisu ya sha yana gudanar da rayuwar sa yadda yake so ma'ana idan kasa tana da abinci to wannan kasa za ta zama hankalinta a kwance za ta iya fuskantar kowane abu na cigaba a kasar amma ma dama kasa ba ta yaƙi yunwa ba to babu wani abu na cigaba kuma wanda zai gudana a kasar to shi yasa ubangiji ya ce wato hakan nan muka makana wa annabi yusuf kasar misra yana fantamawa haisu ya shayi da ya ga dama ba da diki bayan kunci da aka shiga wal da ya shiga wal hafsi bayan kurkuku da ya shiga a cikin wannan kisa an ce shi wannan sarki daga ƙarshe ya yi murabus da ya murabus sai ya nada wato shi annabi yusufa a matsayin shugaba shi ya murabus ya nada shi a wajen shugaba to daga baya ma sai ya rasu to bayan ya rasu matarsa ta gama ta kaba annabi yusufa kuma sai ya aure ta shikenan kaga yanzu da abin da Allah ya haramta tsakaninsu yanzu ubangiji ya halatta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin malaman hadisi cikin tafsirin fadin ubangiji wa man yattaqi Allah ya ja'alahu makarajan wajen tafsirin wannan aya na fadin ubangiji wanda da ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita suke kawo hadisin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zaune a majalisi wata mace ta zo ta ce ya rasulullahi jiya ba dan Allah ya kiyaye ni ba da wani ya min barna annan Allah ya tambaye ta me ya faru take cewa jiya da daddare wani ya je ya auka kanta ya yi tuntube da gadanta har ya fada a kanta Allah ya rufa mata asiri mutumin nan ya tashi ya fito daga baya wannan sahabi yake ba da labari cewa yunwa yake ji cikin dare ya kasa bacci yunwa ta yi tsanani a jikinsa ya fita sai ga wani gida a buɗe sai ya shiga gidan da ya shiga gidan a gidan ya je ya fada a kicin sai ya ga abinci har zai ci sai ya tuna manzon Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah ya bar abin da Allah ya hana masa to Allah zai bashi abincin cikin Allah zai halatta masa abincin cikin sauki ya tsallake ya fita to a kokarin fita shine ya batan kai ya fada wannan dakin to shine matan take cewa ya rasula ka aurar da ni manzon Allah ya ce to waye yake da niyan aure wannan sahabin ya daga hannu maza Allah ya daura musu aure sai ya zama da matar da abincin duk Allah ya kama cikin sauki idan mutum ya ji tsoron Allah ya bar abin da Allah ya haramta to Allah madaukakin sarki kuma yakan bashi mafita a cikin wato kuncin da ya shiga yanzu an baya sarautar Misra bayan da an kawo shi Misra an sai da shi a matsayin bawa a matsayin bawa aka sai da shi sannan kuma ya auri matar sarki wanda teniya da wato ta auka masa cikin abin da Allah ya haramta ubangiji ya kare shi to shine ubangiji yake cewa nusibu bi rahmatina man nasha'u mukan shafa da rahamar mu wanda muka ga dama ma'ana muka sanya wanda muka ga dama cikin rahamar mu wala nudhi'u ajral musinin duk mutumin da ya abin da yake na kyautatawa ne Allah ba zai bata masa ladansa ba waja wala ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
Abdullah bin Abbas ya rawaito yadda kissa tana da dan tsawo amma za mu dube ta kaɗan ya kawo kissa na abin da ya faru na wannan shekaru na fari wanda ya sa ƙasar misira ta shahara wato akan harkar sai da abinci yake cewa lamman qadar sunnatun min yawmi su'al imara shekaran da annabi yusuf da ya tambayi a ba shugabanci da yake cewa ij'alni ala kaza'in al-ard da shekaran ta wuce wato sai ya zama a shi sarkin misra ya kira annabi yusuf alaihi salam ya dauki takobi ya bashi a ya bashi hatiminsa na shugabanci ma'ana dai kenan alaman yayi murabus ya danka jagoranci a annabi yusuf ya sa aka ɗauki annabi yusuf aka ɗora a gadon sarauta sannan kuma wato ya bashi dukkan abin da ya mallaka na daga bayi da fadawa da abubuwa da ake gudanarwa na fada a lokacin shi annabi yusuf yana ɗan shekara 33 ya bashi dokuna a guda 30 ya bashi bayi mutum 60 sannan ya ɗauki hula ta sarauta kamben sarauta ya bashi kamar a yanzu a ce a naɗa maka wato rawani sannan ya masa umarni ya fita ya je ya fuskanci mutane annabi yusuf ya fita fuskarsa kamar hasken farin wata yana haske wato wato mutane suka zo suka kewaye shi cewa shi annabi yusuf a wannan lokaci yake gaya wa sarki cewa a za mu zo da tsari da za mu raba shugabanci wa mutane kowa kuma mu ba shi dama ya je ya jagoranci al'ummarsa saboda haka ya nada kamar waɗanda suke gwamnoni ƙarƙashinsa kowane gwamna ya ba shi saka ido da kula da yanayin wato noma da kuma tattalin abinci wato a yankinsa haka ya tsara ta yadda aka samu wato abinci mai yawa to daga baya shi wannan sarki ya rasu shi sarkin misra a wato a wannan lokacin matar sarki ta auri annabi yusuf alaihi salam wato a lokacin da annabi yusuf ya shiga gurinta malamai suka ce sai yake ce mata alaisa haza khairan shin yanzu in shigo miki a matsayin mijinki bai fi alheri ba mai makunti turidi na sama da abin da lokacin da kike so ki shiga kaina yanzu bai fi alkhairi ba sama da abin da da kika nuface ni da shi kala lahu sai ta ce masa ayyuha siddiqu la talumni kar ka zarge ni fa inni kuntu imra'atun hasana ni mace ce kyakkyawar mace na'imatun kamata na wadda nake da kuruciya kamar yadda ka gani wa kana sahibi la ya'ti nisa'a miji na sarki kitafir Allah madaukakin sarki yayi shi bayya iya kusantan mata saboda haka haka na zauna tare da shi amma bayya iya zuwa kusan mace wa kuntu kama ja'alaka Allah fi husnika kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi ka da kyanka shi yasa zuciyata ta kasa hakuri to da na farko ban sami mijin da yake zai dauke min wato wato sha'awata ta ya mace ba ina tare da mijin amma mijin ba shi da aiki tsakanina da shi sai dai shiga gida ya fita sannan kuma ga kai kuma ubangiji ya sanya maka kyau shi yasa wato zuciyata ta rinjaye ni inda take cewa inna nafsa la'amara wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i tace amma wa asamaka Allahu Allah kai kuma sai kiyaye ka kalu suka ce fa wajada ha yusufu azara fa asabaha annabi su ya same ta wato ba wanda ya taba ɗebe mata budurci fa waladan lahu waladain ta aifa masa yara guda biyu wato mazaje guda biyu ɗayan su ana ce masa afrasim ɗayan kuma mai sha sannan ta aifa masa mace ɗaya ana kiranta rahama ita ce matar da annabi ayuba alaihi salam ya aura shi wannan mai sha a shi ne ta hanyarsa aka samu yusha'u bin nun yusha'u bin nun wanda ya tafiya tare da annabi musa alaihi salam a cikin jirgin ruwa lokacin da zai wajen kidir sannan annabi musa ya tsaye da annabi yusuf ya tsaye da adalci a garin misira mutane maza da mata suka so shi saboda adalcinsa da kuma iya shugabancinsa yayin da annabi yusuf ya nutsu a gadon mulki masu zuwa murna da godiya duk kowa ya zo ya gama tsare-tsaren komi wato sai kuma ya juya wajen kula da wato harkar tattalin abinci a kowane yanki ya rinka yin rangadi daga wannan jihar zuwa wannan jihar daga wannan jihar zuwa wannan jihar wanda suke yankin misra ya tabbatar ko ina an buɗe gona kuma an fara tattalin wato abinci fabanal husun ya gina ganuwa wato da manya-manyan shaguna na tara abinci wa jama'a fi ta'ama lissinin da majdaba ya rika sayan abincin da kudin gwamnati a hannun talakawan da ba su iya ajiyar abincin ba shi yana tarawa yana ajiyewa wato a cikin birnin misra wa anfaqal mala bil ma'rufi ya dinga taimako yana ba mutane tallafi su sai taki yana ba mutane tallafi su sai magani yana ba mutane agaji iri-iri wato daga baitulmalin gwamnati hatta kalar sununan maksuba har sai da shekarun nan wato na kaka'a guda bakwai suka wuce wadda kalata sununan madaba aka fara shiga shekarun fari bai haulil katsa aka fara samun karancin ruwan sama kana awwalu man asaba hulju almalik farkon wanda ubangiji ya jaraba da yunwa shine wannan sarki Allah ya jarrabe shi da yunwa cikin dare ya zo ya rika kiran annabi Yusuf alaihi salam yana cewa Yusuf yunwa yunwa annabi Yusuf ya ce haza awanul qahdi to wannan lokacin musiba yayi domin ita yunwa Allah ya aiko ta duk abin da kaci ba za ka koshi ba duk abin da kaci ba za ka koshi ba domin ita wata musiba ce wanda Allah ke saukota cikin ƙasa in an ce yunwa wato idan musibar yunwa ta zo hatta kwari da dabbobi sai kowa ya gane a jikinsu ma akwai yunwa akwai shekarar da aka ɗanyi karancin abinci balla ya jarrabe mutanen ƙasa na da yunwa wanda za ka gane kana buɗe abinci za ga kadangaru da kudaje sun yi kan abincin to kowane abu sai ya je yunwa in allah ya aiko wannan musibar yunwa mai abincin ma abincin nasa baya isarsa balle wanda ba shi da shi saboda haka a malam yake cewa fa halaka fi salatil ula wato duk wato abin da aka tara a shekaran farko a hannun mutane duk sai da ya kare saboda haka a shekara ta biyu sai ya zama mutane sun fara zuwa fada neman abinci su iya wanda duk mutane suka tattala ya kare sai kuma yanzu hannun gwamnati shi yake da abinci saboda haka mutane suka fara zuwa to sai ya zama mutane za zo da dan kudaden hannunsu su sai abinci su cinye abinci kudi ya kare daga baya mutane suka fara zuwa da kadarorinsu su ba da kadara a basu abinci har kadarorin ma duk ya kare mutane suka fara mika gonakensu da gidajensu a basu abinci wannan ma duk sai da ya kare sai da aka zo mutum sai ya zo ya mika kansa cewa yanzu ya kawo kansa a matsayin bawa a bashi abin da zai ci duk sai da annabi yusufa ya mallake mutane ya mallake dukiyar kowa ya mallake komi to a cikin wannan ne har yan uwansa su kuma wato su ma da yunwa ta je suka fito kuma wato neman abinci kisa tana da tsawo ne dole mu dan katse ta to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wala ajrul akhirati khairun ladan lahira yafi alkhairi a lil ladina amalu gol suka imani wa kanu yattaqun wato suka kasance kuma masu takawa wa za a yusufa wa da aiki wa yusufa ba da kalu alaihi fa'arrawhum wa hum lahu munkirun na'am ubangiji ya ce wa za a yusufa to a cikin wannan yanayin yan uwa na biyu su ma suka taho misira neman abinci amma ba su tafo da kaninsa bunyaminu ba wato shine illa bunyaminu liyatamarau suka zo domin yin awu wato lima balagahum yayin da labari ya same su anna azizu misra yuti ta'ama bi samanihi idan ka zo da kuɗi shi yana baka abinci sarkin misra to wannan labari ya bazu saboda haka suka zo su su goma wato akan akan raƙuman su suka zo sayan abinci da suka zo suka shiga misira shi a lokacin annabi yusuf da kansa yake jagorantar sayarwa mutane abincin saboda a yi adalci kuma ka'idan da ya saka shi ne kowane mutum ya zo zai ba shi abinci iya raƙumi ɗaya saboda tattali ba za ka zo ka ce raƙuma da yawa balle ka je can kai ma ka ƙara kuɗi ka sayar in ka zo ka zai baka iya abin da za ka ci a gidanka ne iya lodin raƙumi zai baka to da suka zo farakalu alai suka shiga kansa fa arafahu shi ya sai da su wa hum lahu munkirun amma su ba su gane shi ba malaman tafsiri suka ce me yasa ba su gane shi ba suka ce saboda mutum idan yaro ne kada bi da shi halittar yaro ta fi saurin canzawa sama da halittar babba su a lokacin da ya rabu da su manya ne saboda haka halittar babba ba ta cika canzawa ba in ka san mutum bayan ya riga ya hau shekarunsa na girma to ko shekara nawa ya kara akai ba za ka manta da shi ba sai dai in tsananin jinya ce ta lalata shi amma in yaro ne karami ka san shi idan ka dawo nan da nan za ka ka manta shi to yaro in ka tura shi makaranta ya dan yan shekaru ya dawo sai ga ana ta manta shi a unguwa saboda halittar jikin yaro ta fi saurin canzawa shi yasa su ba su gane annabi yusufu ba amma shi kuma ya gane su waɗansu malaman suka ce a ba su gane shi ba ne saboda ai yanzu ya riga ya saka kabben sarauta ya sa fular sarauta ya saka alkyabba ya saka menene ga kuma dogarawa suna kewaye da shi saboda haka ba su sai da shi ba wato la ya arifu na hule buɗi ahadihim bihi saboda tsawon dadewa da suka yi ba sa tare sun manta shi wa zannahum halaki kuma suna zaton ayyama ya rasu saboda haka da suka zo fa kallamuhu bil ibraniya sai suka yi masa yaren hibru tunda su yaran su ibraniyanci suke irin yaran annabi ibrahim hebru suke sai suka yi masa wannan yaran faƙala kalmun kira alaihim ma a gada mukun biladi shi kuma sai ya ɓatare ya ce musu me ya kawo ku gari na me ya kawo ku ƙasata ya nuna musu irin kamar ba sani ba sabo yana tambayan su wato wato sai ya bakatar dan kasu sai da shi faƙalu suka ce masa lilmiyar ce mun zo don awu ne yunwa ne ta dame mu muna buƙatar abinci mu da iyalanmu shine muka zo siya sai ya ce musu la'allakum uyunun mai yiwa dai ku yan gangane ne mai yiwa ku security ne kuka zo ku ɗebi labarai a ƙasata ko ku je ku ba wasu su zo su ci ni da yaƙi sai suka fara masa rantsuwa suka ce ma'azallahi Allah ya tsare mu da yin aikin bincike na neman asiri don a cutar da mutane suka ce famin aina aikin sai ce to ku daga ina kuke ku gaya mun ku daga ina kuke kalu suka ce min biladi kan'ana mu mun zo daga garuruwan kan'ana ne suka ce masa wa abuna yaqub nabiyullahi mahaifinmu yaqub ne annabin Allah kala sai ya ce walahu auladun gairukum shin baban naku yana da wasu yaya banda ku ko iya ku ne kurin fakala suka ce a kalu suka ce na'am ko na isna ashara e yana da wani wasu yaran da dai mu mu goma sha biyu ne faza ba asgaru na halaka fil bariyati fa halaka fil bariyati sai karamin mu sai ya tafi ya je ya halaka a jeji sai muka rage saura mu mu goma sha daya to ɗayan kuma yana gurin babanmu da yake yana cikin tashin hankali da kuka na halakar wannan karamin sai ya zama wannan ɗin uwansu ɗaya ubansu ɗaya shi yake ba babanmu haƙuri in ya gan shi shi ne suke ce masa a ko suka ce masa waza ba asgaruna fa halaka fil bariya wa kana ahabbuna ilaihi wanda ya mutun nan kuma shi babanmu ya fi so wa baqiya shaqiquhu wanda ya rike shi ne dan uwansa fa ta sabahu li tasalla bihi anhu sai ya rike shi saboda yana ba wa zuciyarsa hakuri ta hanyar kallon wannan yaron fa amara bi inzalihim wa ikrami sai sarki ce to shikenan yanzu tunda na tabbatar ku ba yan gangane bane ba yan bincike bane to shikenan tunda kun koka mun kun ce ku ƴaƴan annabin Allah ne to a ji a ba kuma sauki a fada maimakon duk wanda ya zo au ana saukansa a gidan baki su sai ya ce a ji a sauke su a fada amma cikin muzure ya gaya musu bai nuna wani alama na wasu sassauta musu ba amma da abin da ya ɗauki hankalinsu da aka je sai aka je aka ba su guri aka shirya musu liyafa guri na alfurma suna ta mamaki aka shirya musu abinci irin na alfurma abincin fada suka ci suka zauna cikin kwanciyar hankali to da gari ya waye sai annabi yusuf ya ce kowa a cika masa abin awunsa sannan kuma a loda masa kayansa na raƙumi cif cif in an gama kudinsu da suka kawo a cusa musu a cikin hatsin da aka ba su kar kuma a gaya musu shine ubangiji yake ba mu labari wala ma jahazahum bi jahazihim ka karanta wala ma jahazahum bi jahazihim ala tuni bi akhillakum min abikum ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين da za su tafi Allah ya ce walan ma jahazahum bi jahazihim yayin da aka je aka yi musu au aka daddaure musu kayansu aka loda musu sai suka ce to su je su yi a kai su yi wa sarki godiya da suka je suka yi godiya da abin da aka yi musu na ba su masauki na alfurma abinci na alfurma da ya a karrama su ko ba su je sun balayi gurin turere ne ya ba sun zo sun samu an auna musu kayan su an daddaure musu akan raƙuma sai sarki ya ce musu za ku tafi suka ce za su tafi ya ce jiya ne wani labari kuka ban ne suka ce mun ce maka mu yayan annabin Allah annabi Yaqub ne ya ce kuma kun ce ku ku nawa suka ce mun ce mu goma sha biyu ne amma ɗayan mu ya halaka a jeji taura ɗaya sai ce ku gaya min gaskiya fa suka ce wallahi gaskiya muke gaya maka ya ce to in kun zo ku taho da ɗayan ma na ganshi in ba haka ba ku makareta ne ba zan sake sayar muku abinci ba ce dan ni ba na kula da makareci ku gaya min gaskiya suka ce wallahi akwai ɗayan yana gun babanmu ya ce to in kuna so in gaskata ku in sake sayar muku abinci to ku taho min da shi ku zo in ganshi ke yi sallama da su suka tafi to shine ubangiji yake ba mu labari ya ce annabi sai ya ce kala ituni bi akin lakum min abikum ku zo min da dan uwan naku da kuke uba ɗaya da shi la'alama sidqakum dan da gane gaskiyar ku fi ma kultun cikin maganganun da kuka yi min ala tarawna anni aufil kaila ko ufil kaila ba ku gani ne na cika muku ma'auni sannan wa ana khairul minzilina ni ne mafi alkhairin masu sauke baki kun ga dai abin da ne muku ko to ina so in gane gaskiyar ku abu ɗaya za ku yi min gane gaskiyar ku shine tunda kun ce baban ku ya tsufa ku taho min da kanin naku in ganshi sai ya ce musu fa'ilam ta tuni فإن bihi لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ubangiji ya ce fa'in lamta a tuni bihi sai annabi su ya ce musu in ku ba ku zo min da kanin naku ba fala kai lalakum indi to ku sani ba ku da awu a wuri na ma'ana ba zan sayar muku abinci ba wala ta karabu ni kar ma ku zo kasan nan kar ma ku kusance ni dan zan sa a daure ku na san ku makaryata ne ma'ana fala kai lalakum ai tahrimu wala ta karabu zan haramta muku awu kuma ba za ku kusance ni ba kalu suka ce sanarawu da anhu abahu ka karanta kalu suka ce sanarawu da anhu abahu za mu lallashi babansa ma'ana sanar ta hidu fi talabihi minhu za mu yi ƙoƙari mu ga babansa ya ba mu shi mun taho da shi wa ina lafa'iluna insha Allah za mu aikata haka din wa qala lifiti وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون wa qala sai annabi Yusuf ya ce lifiti ya ce ga yaransa masu au ya ce ij'alu bid'atun ku sanya kadararsu na sayan ha- amfanin gonarsu wato fi rihalihim a cikin kayansu la'allahum ya'rifunaha mai yiwa in sun je suna sauke kaya suna juyewa za su gani idan qalabu ila alim in sun isa gida la'allahum yarji'un mai yiwa sa nu su ce gashi an ba mu amfanin abu duk da karamcin da sarki ya mana abin da muka saya din ma kyautai ba mutum da ya dawo mana da kudaden mu dan wannan din ya ba su karfin gwiwa su dawo yayi wannan ne dan wannan ya kwadaitar da su cewa su dawo sai Allah ya ce فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون waɗansu malaman tafsirin suka ce wai da yake cewa ija'alu bida'atuhum fi rihalihim ku sanya kudin su da suka sai kayan amfanin gonan nan a cikin kayan su la'allahum ya'rifunahu in sun je za su gane idan kalabu ila in sun koma gida la'allahum yajuna ko sa dawa dan za su ce ai an yi mantuwa kudin ma da muka je muka sai kayan an manta masu awun nan maimakon su kai wa sarki sun ya sun sashi a cikin kayan mu wannan kuma zai sa dole su dawo da kudin da yake ba za su ci haram ba yau ba za su ci haram ba ƴaƴan annabin Allah ne annabawa ne ba za su ci abin da yake ba halalin su ba ma'anin la'allahum yarji'una kenan Eh, na'am.
ko za su dawo mai yiwa wannan zai kara musu karfin guwar dawowa saboda za su ce ai an manta kuɗi saboda haka mu mayar wannan kuɗin ba halalin mu bane to shine ubangiji ya ce fala ma raja'u ila abihim yayin da suka dawo gida suka zo wurin mahaifinsu kalu sai suka ce ya abana ya babanmu muni aminnal kailu an ce yanzu dai ga abin da aka yi mana suka yi masa bayani sai suka ce daga baya kuma sai alkurani ya zo da sigar fa'ili muni aminal kailu an hana mu awu Eh, na.
ma'ana idan ba mu je da kanin mu ba sarki ya ce ba zai ba mu awu ba mun gane ko fa'arsil ma'ana a kana naktal Ai, ka- ka- ka- ka sa- ka bar dan uwanmu mu tafi da shi naktal dan mu je mu yi awu wa inna lahu lahafizuna wallahi za mu kiyaye shi ai a baya ma sun ce za su kiyaye annabi yusuf ko za su je su yi wasa da shi suka ce wa ina lahu la hafizuna wallahi mu masu kiyaye shi ne to yanzu kuma duk sun ce a basu ɗayan bunyaminun da shi mahaifin yake jin sanyin zuciya a dalilin kallonsa sun ce shi ma wa ina lahu la hafizuna ta aka yanzu shi ba zai dada wannan wannan rantsuwar annabi yaqo ba zai dada ita a karan farko ba kala sai ya ce hal amantu قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل مم.
والله خير النهوذا وأرحم الراحمين kala sai annabi annabi yaqub ya ce hal amanukum alaihi ai ni dai kam ni dai kam ba zan amince muku akan tafiya da yaran nan ba illa kama amintu ko illa kama amintukum ala akihi min qablu sai dai in ya zama dole to zan amince ku tafi da shi amma irin amincewar da ne muku akan dan uwansa abin da na gudan Mm.
kuma aka zo min da labarin tunda ai dama ya guda ce kar ku je kuna wasan kura ta cinye shi kuma aka zo masa labarin kura ta cinye shi yace ni ba zan amince muku ba dan a dole za ka yi takadirin ma a cikin wannan jumla din hal din na ma'ana malaman tafsir suka ce ma amalukum ba zan yi amince muku alaihi akan wannan yaron ba in kuma har zan amince to illa kama amintukum ala akihi sai dai irin amincewa da na kan dan uwansa min qablu kafin yau mana dole dole ne idan ku tafi da annabi yusufu abinda nake gudun kuma yazo ya faru to yanzu ma in kun matsa dole dole zan bari ku tafi da shi dan na san abinda nake gudun kuma sai ya faru annabin Allah kenan mun gane ko ubangiji ya masa ilhama Allah madaukakin sarki ya masa ilhama ta jarrabawa da zai shiga tunda yanzu kullum kuka yake a karbarsa da annabi yusufu to kuma duk wanda yake gani yake lallashi zuciyarsa da shi shi kuma an zuwa ce kuma duwa a tafi da shi gaga amma a ƙarshe sai ya ce fallahu kairin hifza Allah dai shine mafi alkhairin mai kiyayewa malamai suka ce faɗin wannan fallahu kairin hifza din nan har yanzu annabi yakuba yana jin aransa kamar yusufu ma bai rasu ba Allah dai shine mai kiyayewa saboda haka sai ya ce wa huwa arhamur rahimina Allah kuma shine mai jinka masu jinkai fa arju an yamunna bi hifzihi saboda haka ina tsammani ubangiji zai min baiwa wajen kiyaye wannan yaro sai ya hakura ولما فتحوا متاعهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبكي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمره لنا ونرفض أخانا ونزداد كيل بعير ذلك خير يسير dan dai su dauki hankalin mahaifin nasu har yanzu da suka bude kaya suka ce Allah ya ce wala ba fatahu mata'ahum yayin da suka sassauke kayan su na raƙuma suka bude suna juya amfani a hatsi da suka siyo wajadu bida'atuhum sai suka samu kadara su kudin su da suka saye hatsin ruddat ilaihim an dawo musu da shi qalu sai suka ce ya abana malabigi ya babanmu me muke kallo ne abun mamaki hazihi bida'atuna ai ga kudin na ma ruddat ilaina an dawo mana da shi wa namiru ahluna kuma an ba an cika an ba mu an ba mu abin da muka je sayan an ba mu abinci an auna mana abinci an cika mana tekunan mu sannan ga kudin kuma an sa mana shi a ciki wana fa suka ce ko menene wana fa zuwa kana baban mu ka taimaka mu jira dan wannan namu in mun je da shi za mu kiyaye shi wa nazalu kaila ba'irin kuma shi ka'idan sarkin misra kowane mutum raƙumi ɗaya yake bashi yanzu kaga mun taho da raƙuma goma to yanzu in mun tafi da ɗan uwanmu da raƙumin sa kaga zamu dawo da raƙuma goma raƙumi goma sha hudu sha ɗaya shine ma'anan wannan zado kai laba iya ɗin kenan zamu ƙara lautai raƙumi ɗaya saboda suna ce da lalashin baban nasu ne gashi ma abin da aka yi mana an cika mana au ga kuɗin mu ma an dawo mana shi gashi kuma yanzu shi ya ce kowane mutum zai bashi raƙumi ɗaya yanzu mu raƙumi goma muka samu in da yanzu mun tafi da shi ai da raƙumi goma sha ɗaya kenan suna da lalashin sa suka ce zalika kailun yasiru wannan sarki yana ba da abu mai sauki yana ba da abu mai sauku suna ta daukan hankalin baban ya nutsu ya daidai zai ba da wannan a tafi da shi kala sai ya ce قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل yace musu komai jan hankalin ku dai komai jawaban da kuke ba zan dai baku wannan yaron ku tafi da shi ba lan ursilahu ma'akum ni dai ba zan taɓa ba ku tafi da shi ba hatta tutuni mausukan minallahi ko har sai kun zo mun yi alkawari da ku a rubuce a rubuta ku sa hannu ku ɗauka min alkawari a wajen Allah cewa la ta tunanni bihi za ku dawo min da yaran nan illa an yi hatsa bikun sai dai in duk an kashe ku sai dai in wani abu ne ya auko muku duk ya gama da ku alkawarin da za ku min kenan amma in dai ba wani abu ne ya gama da ku to za ku dawo min da shi ko yaya sai kun ɗau wannan alkawarin shine wato sai dai in kun mutu ko alin jaye ku ya zama ba za ba ku da wani iko sai suka amsa masa akan wannan ubangiji ya ce falan ma a tahu mawthiqahum yayin da suka sa hannu akan wannan alkawari da suka kulla da mahaifinsu akan bawa bunyaminu kariya da zuwa da shi misira da kuma dawo masa da shi sai kuma ya sauwa lamarin wa Allah dama aka ce fa iza azabta fa tawakkal ala Allah dai san da kai wani shirin yin wani abu kai shawara ka duk abin da zaka gama kuma sai ka dogara ga Allah kada ka dogara akan wannan shawara ko alƙawarin sai ya ce qala Allahu alama na qul wakil Allah ne shaida akan abin da muka yi kuma Allah ne mai jibinta lamarin abin da muka yi to sai ya bar wa Allah madaukakin sarki lamarin wa qala ya bunayya wa qala ya bunayya لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة نعم.
وما أغني عنكم من الله من شيء نعم.
إن الحكم إلا لله مم.
عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون to an gama shirin komi har an yi shiri za a tafi suka zo sallama da mahaifinsu sai ya ce musu wa kala ya bunai ya ce ya ku yayana la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa in kun je misra kar ku shiga ta kofa daya domin na farko suna da kama na biyu suna- suna da halitta mai kyau Mm.
‘ya'yan annabawa ne domin mutanen kan'ana mutane ne waɗanda sun fi mutanen misira kyau dogi ne masu jiki ne kuma dirarrun mutane ne da kaurinsu da tsawonsu suka tafi Mm.
sannan allah ya musu gashi allah ya musu kyau kuma sun yi shiga iri ɗaya gaba ɗaya Mm.
saboda haka ya ce to duk inda kuka ji za a sa ido a kanku in kun je kofar garin misira ko rabu kowa ya shiga ta kofa daban daban daban daban daban Mm.
saboda me saboda maganin kambun baka Mm.
kana ta tana cewa wayannan ko yayan waye wayannan ko yayan waye wayannan yayan waye Mm.
to shine wannan annabi yaqub ne ya gaya musu yace musu la tudkhulu min babin wahidin Mm.
kada ku shiga ta kofa daya wa dukulu min abwabin mutafariqa ku shiga ta kofofi daban li alla tusibakum al'ayun dan saboda kar kambun bakan mutane ya kama ku wa ma uguni ankum min Allah min shay'in amma ku ji ban isan tare kaddara ba yace ba zan iya wadata muku komi bisa abin da Allah kuma ya kaddara muku ba duk abin da Allah ya kaddara muku kuma dole zai same ku
Mm.
shine ubangiji ya bashi ya bashi mafita ya ce shi abin da annabi ya din nan ya faɗa na cewa su buta shiga ta ƙofofi daban-daban wata buƙatar su ta halarsa Mm.
ya yi amma zai hana saukan kaddara ba zai hana ba don manzan Allah ya ce iza na zalla kadaru amiyar basaru in kaddara za ta sauka ido sai ya rufe sai ta sauka ta gama aikinta sannan kuma sai mutum ya far- ya faɗaka shine ubangiji yake cewa sai annabi ya ce wa ma'uguni an kuma min Allah min shay in Allah ya niyan dora muku abun ni ban san hana ku ba wato wa inna ma zalika shafqatun wannan tausayi ne da soyayya da yake tsakaninsa da 'ya'yansa yake gaya musu wannan Mm.
inal hukumu illa lillah kamar yaron ka ne zai tafi kasuwa ko zai je makaranta ka ce kana bin gefen hanya fa in ka je tsalla ka kwalta ka fa duba Mm.
ka duba gefen nan ka duba gefen nan in Mm.
Allah ya kaddara masa mota za a ture shi wannan eh, jan kunna naka ba zai masa amfani ba amma dai kai za ka yi saboda iya abin da za ka iya yi kenan ka ce masu to a kula a kula kar ana bin kan titi ana bin gefen hanya ana yin kaza ana yin kaza Mm.
amma kuma in kaddara ta sauka kuma sai ka ji kana cewa kullum ka sai na ja kunnen sa in zai- in zai- in zai tsallaka kwaltan nan to amma kuma kaddara ce in Allah ya kaddara abu sai ya faru dole zai faru shine ubangiji yake cewa inil hukumu illa lillah mai hukunta lamari Allah ne shi shi kadai in ji annabi yaqub Mm.
ya ce wa ma'uguni an kuma yin lamin shai ba zan wadata mu komi cikin hukuncin Allah ba inal hukumu illa lillah domin hukunci gaba ɗayansa a hannun Allah yake alaihi tawakkaltu ni ga Allah na amince wa alaihi fala tawakkal mutawakkilun dukkan mai neman amincewa kuma ya amince da Allah duk mai neman dogaro ya dogara ga Allah Mm.
sai Allah ya ce wala ma dakaru ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها مم.
وإنه لذو علم لما علمناه مم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون Ubangiji sai ya ba mu labari Ubangiji ya ce walamma dakalu ala- wa- walamma dakalu min halsu amarahum abuhu Mm.
yayin da da suka je Misra suka rarrabu suka shiga kamar da babansu ya musu ya umurce su Allah ya ce ma kana yuguni anhu min al mm, na koma baya ko
ما كان يغني عنهم من haka ne الله ma kana yuguni anhu min Allah min shay har yanzu dai abinda annabi yaqub din nan ya fada ba zai iya wato ture musu kaddara ba ba zai wadatar da su komai cikin abin da Allah ya hukunta ba illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wannan dai wata bukata ce a zuciyar annabi yaqub wanda ya biya bukatarsa abin da ya nufi ya yi musu wannan ne dafa wal aini saboda ije musu kambun baka wa innahu lazu ilmi domin shi annabi yaqub ubangiji ya ce wato mutum ne mai yawan ilimi lima allamnahu irin ilimin da muka bashi walakin aksaran nas sai da yawan mutane la ya'lamuna ba su san wannan ba cewa ilimin annabi yaquba ilhami ne daga wajen Allah subhanahu wataala walamma dakalu ala yusuf walamma dakalu ala yusufa awe ilayhi akahu qala inni ana akuka fala tabta'is ma kanu ya'malun yayin da suka shiga walamma dakalu ala yusuf yayin da suka shiga wannan garin suka je fada aka sanar da sarki ga mutanen na kan'ana sun dawo sarki ya ce a kira su aka kira su ya gaisa da su kafin ma ya magana suka ce ga dan uwan namu ranka dade da muka ce dama mun goma sha ɗaya ne shi dan uwansa ne kaninsa ne ko wansa ne wanda ya rasu domin akwai sabanin malaman tafsiri wasu ce binyamin shine karami wasu kuma sun ce a annabi yusuf ne karami suka ce dan uwansa ne wanda ya halaka a jejin nan suke gaya masa rahin sani ko rahin sani ya fi dare duhu ba wuce ce rahin sani ya fi dare duhu to shine sai annabi su da ya ce to wannan shine dan wannan ku ya ce to yanzu kana da gaskiya kuke ya ce to shikenan a ji a kai su masauki har an tafi da su bayan an tafi da su sai kira mai ba da masaukin ya ce kowa ka bashi daki daban-daban ka fara ta babban ka bashi dakin sa daga can sai mai biye masa a jikinsa sai mai biye masa a jikinsa sai mai biye masa saboda haka ka jera su na ƙarshe shi ne zai zama ta guri kaza ya je aka je aka jera musu ɗaki to bayan an jera an jera musu ɗaki sun shiga bacci annabi yusuf da daddare sa a je a ɗauko wanda yake ƙaramin ɗakin nan shine Allah ke ba mu labari a nan Allah ya ce walan ma dakalu ala yusufa yayin da suka shiga wajen annabi yusuf aka ba su masauki suka zauna awa ilahi akahu sai ya jawo dan uwansa kusa da shi sai da aka shigo da shi wato gurinsa da daddare a fada kala sai ce ana akuka ni ne dan uwanka yusuf fala tabta is bima kanu ya amalun kada kai bakin ciki da abin da wayannan suka aikata wa dan uwanka ga dan uwanka abin da Allah ya masa Allah ya canza masa wuri ce ni ne mun gane ko wato ma'ana kada kai bakin ciki da irin hasadar da suka yi mana ni da kai sannan ya umarce shi cewa kar ya ce musu komi saboda haka ya ce a mai da shi daki haka mai da shi gurin kwanciyarsa suka fito to amma an ce a wannan zaman ya gaya masa ya ce to shi ba zai koma bai ce a'a za ka koma ya ce a'a shi ba zai koma ba to sai ya ce to shikenan to ka bari za mu yi dabara insha Allah za mu kame ka a matsayin mai laifi ba a matsayin mun rike ka da zalunci ba za mu rike ka a matsayin mai laifi ne to shine ubangiji ya ba mu labari cewa falan ma jahazahum bi jahazihim فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه نعم.
ثم أذن مؤذن ليدعو العير إنكم لسارقون qalu aqbalu قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تقتلون قالوا نفقد.
قالوا نفقد شواء الملك ولمن جاء به حمد بعير وأنا به زعيم ubangiji ya ci gaba da bamu labari ya ce falan ma jahazahum bi jahazihim yayin da aka gama auna musu kayan su ja'ala siqayata sai aka sanya mudin awun sarki fi rahala akihi نعم.
a cikin kayan bunyaminu dan sarkin نعم.
domin shari'ar mutanen kan'ana daban take da shari'ar mutanen misra allah maɗaukakin sarki sai ya ilhama wa annabi yusuf cewa ka kama ɗan uwanka binyaminu ta hanyar shari'ar da ku kuke gudanarwa a misra shari'ar misra shine idan mutum ya sata a kama shi to ya zama bawan wanda ya saci kayan nasa مم.
mun gane ko ba irin shari'ar kan'ana bane kisa مم.
ko yanke hannu a misra idan ka saci kayan mutum sai aka kama ka to shikenan yanzu ka zama bawansa yana da iko kai kasuwa ya je sai da kai مم.
ka zama bawansa Mm.
kuma za ka rike shi wannan shine shari'a su to shine مم.
annabi yusuf alaihi salam ubangiji ya masa wannan ilhama to da ya ce sai ya gaya wa masu awunsa masu awon sarki ya ce in kun gama awu ku fara ta awon kayan babban su suna can masauki da aka yi musu a wancan karan yanzu ma suna can kwanci suna bacci har an auna musu kaya aka saka mudun sarki a cikin kayan binyaminu daga baya kowa aka tashi suka zo suka yi sallama da sarki suka yi godiya kowa ya je hau abin hawansa suka kama hanya sun tafi sai maza maza aka je kofar gari aka tare aka ce duk waɗanda suka yi awu a wannan ranar an sace mudun awon sarki mudun awon sarki kuma mudun awu ne na zinariya aka ce ayyatu hal iru ya kuwa na ayari innakum lasariqun ku barayi ne kun sace kayan sarki a dawo a dawo a dawo a dawo ubangiji ya ce falon ma jahazahun bi jahazim ja'ala sikayata suka saka mudun awon sarki wato fi rahala a kishi a cikin kayan dan uwansa binyamin sun ma'azana mu'azzinun sannan mai shela ya je shela shine na da munadin ba da infisalihim an majalisu bayan sun bar fada gurin awon hadi sai mai shela ya je yana shele ce ayyatu al'iru ya kuwa na ayari innakum lasariquna wallahi ku barayi ne ku dawo ku da muka zo muka girmama ku muka yi mu kaza muka yi mu kaza muka aura muka yan abinci kuma za ku tafi ku yi mana sata to ku dawo ku dawo ku dawo karu sai suka ce wa akbalu alaihim sai suka dawo suka fuskanci mai shelan sarki suka ce ma za ta iduna me kuke nema za ku dora mana sata kalu suka ce na fi suwa almaliki muna neman mudin awon sarki ne waliman ja abihim lubairin amma sarki ya ce zai ba da kyautar raƙumi da lodi ga duk wanda ya zo da wannan mudun waliman ja bihi duk wanda ya kawo shi ya tsinta za a bai himlu ba'irin wato lautai raƙumi wa ana bihi za'im sarki ya ce e ni ne na ɗauki wannan a kaina duk wanda ya kawo min mudun zan bashi in ko ba a kawo ba muka yi bincike muka gane to duk wanda muka kama kuma ya san hukuncin mu za mu yi masa hukunci da irin hukuncin shari'ar mu ta misra kalu suka ce tallahi alu tallahi laqad alimtum ma jina li nufsida fil ardi wa ma kunna sariqin Qalu fama jazaohu.
fama jazaohu in kuntum kadhibin Na'am.
qalu jazaohu man wujida fi radihi fa huwa jazaohu Na'am.
kadhalika najzi zalimin ubangiji ya ci gaba da bamu labari ya ce kalu sai su wannan yan uwan annabi yusuf suka ce tallahi mu rantse da allah suka yi rantsuwa cikin mamaki ya za ya dora musu sata ya za su yi su wannan ba aikin su bane suka ce laqad alimtum ai ku kun sani suna gaya wa fadawan sarki ma ji ina li nufsida fil ard ba mu zo wannan kasa ta misar dan mu yi barna ba ba mu zo dan mu yi sata ba mu mun zo mun sai abu ne kuma wancan karan ma mun zo mun yi ciniki mun tafi lafiya kalau ba ku ji an ce ko igiya ta bata ba yanzu ko mu dawo kuma du mai au kuma du a ce mun sace har mudin awon sarki mu da ma ban mana aka auna mana kayan suka ce wa maku na sarikina mu wallahi ba barayi bane ai mu ma sarakana qattun mu tun da muke ba mu taba sata ba kalu wato sai su masu awon sarki suka ce musu fama jaza'uhu in kuntum kazibina to in ƙarya kuke yi in ƙarya kuke muka samu kayan mu a hannun mutum to menene hukuncin da za a yi masa kalu suka ce a yi hukunci irin na kasar ku ko me hukuncin kasar ku sai ce mun mun kama barawo ya zama bawa suka ce to jaza'uhu min man wujida fi rahalihi fa huwa jaza'u to sakamakon da ya kamata a yi a irin shari'a ta ku duk wanda aka samu mudin sarki a cikin kayansa to ya zama shine shine sakamakon a rike shi ma'ana ya ya shiga bauta kenan ma'ana shine sakamakon abin da za a yi masa hukunci da shi idan kai sata za a ci an ci tare ka kaza ko to yanzu tare da za a ci tare kansa za a ji ma za zai kawo kansa kenan a matsayin wato shine abin da aka ci tare sa Ah, aka ce wannan ba shine sunnar wato shari'ar da ake gudanarwa a kan'ana ba domin su ah, in an kama barawo ya danganta ga irin sata da aka same shi idan dan fashi ne sata kashe shi ake yi shine ubangiji ya ce kazalika na jazi zalimi na haka na muke sakantawa a zalime in suka yi sata wato a kama su sai a mai da su su ne bayi to an ce wannan magana magana fadawan sarki ne wallahu alam saboda haka sai suka zo suka fara bincike amma annabi su ya gaya mu cewa an za ku bincike ku fara ta kayan babban sai suka fara ta kayan babban shine Allah ce fa bada abi awiyati فبدا بأويادهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نعم.
وفوق كل ذي علم عليم ubangiji ya ce fa bada abi awiyati da aka fara bincike sai aka fara da kayan su su manyan kabla wi'ayi ake kafin a zo kayan dan uwan nasu karamin saboda mi li Allah yuttahamu dan kar a yi tuhuma yanzu daga zuwa sai aka je aka bude kayan Benyamin kurin sai aka ce a ai ga mudu a za a ce wannan wani makirci ne daga farawa kuma a samu mudu a ya kamata a bakatar shine aka fara da kayan babban ana yi ana yi ana yi suna cewa a bincika dai in dai mu muka dauka a bincika har an zo na ƙarshe kurin sai aka samu kaya a ciki shine ubangiji sai yake cewa su masta karajaha sai aka fitar da wannan ma'aunin sarki min wi'ai akihi a cikin kayan dan uwansa kazalika kinna yusuf Allah ya ce haka muka shirya ma wannan dabarar wa annabi yusuf ubangiji ne masa ilhamar wannan ilimin Allah ya ce ma kana li akuza akawa fi dinil maliki ai shi annabi Yusuf ba zai samu dabarar da zai rike wannan dan uwan nasa ba a cikin hukuncin sarkin Misra dan wata riwayar suka ce da aka tambaye yan uwan annabi Yusuf cewa ba wai shari'ar Misra din bane haka wani tafsirin suka ce ba shari'ar bane an tambaye yan uwan annabi Yusuf ne to yanzu in aka samu kaya a cikin kayan mutum kayan sarki a cikin kayan mutum mai hukunci aka ce a kama suka ce a kama mutum a tafi da shi shi ya zama shi ne wato sakamakon mai laifin duk wanda aka kama da laifi a rike shi to an ce su suka bada wannan waɗansu malaman tafsirin ko suka ce a wannan shine shari'a su su idan an samu mutum da sata to ya zama bawan mutumin da da aka kama shi waɗansu malaman suka ce a wannan shari'ar shari'ar annabi yaqub din ne saboda haka shi yasa ma sai ƴaƴan nasu sai suka faɗi irin shari'ar da suke a wurin su cewa an kama barawo ana rike shi ne har abada ya zama bawa shine suka bada wannan shine ubangiji yake cewa wato bai kasance mashi annabi yusuf li yakuza kawo fi din maliki ya kama dan uwansa a cikin wato addinin sarki ba illa an sha Allah sai dai in Allah ya so saboda haka sai ya kama shi da hukuncin da ake zartarwa a can kan'ana shi ne malai ce lam yatamakkan min akazihi illa bi mashi'atillahi bi ilhamihi su'alu ikwatahu wa jawabuhu bi sunnati ilhama Allah ya wa annabi su cewa ya tambayi yan uwan bunyaminu in an samu mudu a cikin kayan ku me hukunci suka ce duk wanda aka samu a rike shi shine Allah ya ce narfa'u darajati man nasha ubangiji ya ce mu dai muna daga darajar wanda muka ga dama wato wa fawqa kulli zi ilmin alim in an ce annabi yaƙub yana da ilimi annabi yusuf yana da ilimi to ai sama da kowane mai ilimi akwai mai ilimi kenan ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi sani ƙalu suka ce in ya sa قالوا إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولن يبدها لهم نعم.
قال أنتم شر مكانا نعم.
والله أعلم ما تصفون ubangiji ya ce da aka zo aka furta ma- ma'auni a cikin mu a cikin kayan binyaminu dan karamin nasu sai kuma kowa jikinsa ya sanyi da da sun ce suna rantsuwa ba su zo don su yi sata ba su ba marayi ba ne kuma yanzu sai aka zo aka samu kaya a cikin kayansu Mm.
To, saboda haka kunna mana saboda haka sai suka ce in ya sarik in har wannan yaron ya yi sata ai ba mamaki fagar saraka akul lahu min qabl dan uwansa ma ya taba yin sata wannan kullun dan adam bai bai ya rasa mafita wato yanzu kuma bari su ture zargi a kansu da sun haɗe gam sun ce su ba barayi ba ne suna rantsuwa su ba su taɓa sata ba su ba ahalin sata ba ne su yayan annabin Allah ne ya za a ɗora musu sata suna kumbar baki yanzu kuma da aka samu kaya a cikin kayan su sai suka ce "Eh, to an yi sata ma ba mamaki haɗin wansa ma ya taɓa sata gwanzon sata da dan uwan nasa yi wai aka ce annabi yusuf ne ya taba zuwa gidan su mahaifiyarsa na'am sai ya samu kakansa yana bautar gunki sai ya sace gunkin sai ya je kakkarya shi shine yazo yana nema yana cewa ai- ai yusuf ne ya sace masa gunkinsa wai shine ya sata ai in ya sata ma dan uwansa ma ya taba sata shi ne annabi yusuf sai ya ɓoye a ransa fasar raha yusuf fi nafsi ya ɓoye a ransa walam yabdaha bai bayyana musu ba walam yabdaha lahum bai bayyana musu ba kala sai ya ce an tun sharu makana ko dai duk inda kuke ba ku rabuwa da shari ya ce musu duk inda kuke ba ku rabuwa da shari amma a zuciya sai faɗa Eh, na'am.
ya kyale su saboda shi kan ya san tarkon da ya shirya kuma tarkon sa ya kama sai ya ce wallahu alamu bi mata sifuna inda shi annabi yusuf ya ce allah dai shi ne mafi sanin abin da kuke siffantawa yanzu kun ce shi ya yi sata sannan ko kun ce dan uwansa ma ya yi sata to wannan siffanta su da kuke da sata allah shi ne mafi sani gaskiya kuke faɗa wa gaskiya ba kalu suka ce ya yi halazi قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيكا كبيرا وخذ أهدنا مكانا نعم.
إنا نريك من المحسنين kalama قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نعم.
إنا إذا الله ظالمون sai yan uwan nan kuma yanzu sai hankalinsu ya taito ya za su yi tafi sun tuno kuma alkawarin da suka yi da babansu cewa za su tafi da wannan yaro gashi kuma yanzu hukuma ta kame yaro karu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki mai girma mai daraja inna lahu aban shekan kabiran kasan wannan yaron yana da uba tsoho mai nauyin shekaru wanda hankalinsa yana kan yaron nan suka ce mu muna ba da shawara fakus ahadana makanahu ka riƙi mutum ɗaya a cikinmu a tutun wannan yaron ka riƙe shi in na naraka minal muhsinin domin muna ganin ka kai mai kyautatawa ne za ka ji tausayin babansa mu mun yadda a cikinmu ka kama kowa ka riƙe shi amma wannan yaron ka bar mu koma da shi gurin babanmu kala ma'azallahi annabi su bai ce Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni anna akuza illa man wajadna mata'ana indahu Mm.
ba za mu yi zalunci ba mu kama wanda ba shi ya laifi ba ba wanda za mu kama sai wanda muka samu kayan mu a cikin kayansa yace in muka yi haka mu bar azzalumi mu kama wanda bai zalunci ba inna idza la zalimuna ai ma mun zalunci kanmu ga mai laifi mu bar shi mu kama wanda ba mai laifi ba shi a duniya ba za ta zauna lafiya ba ce to dole mu mai laifi za mu kama malam ya ce falan masai a su min kalasu فلما da jiya استيأسوا منه كلرسوا نجيا na'am قال كبيرهم نعم.
ألم تعلموا أن أباكم نعم.
قد أخذ عليكم موثقا من الله نعم.
ومن قول ما فرطتم في يوسف نعم.
قال نورا الروضة حتى يأذن لي أبي أو يأكم الله لي وخير الحاكمين malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu anan suka ce ubangiji ya ce falan masai a su min kalasu na jiya yayin da suka yi suka yi suka yi suka yi annabi yusuf ya yi ce shi dai wanda ya samu kayansa a cikin kayan mutumin shi zai kama to aka ce shi rabilu shine babban shine yafi kowa fushi a cikin su aka ce in ya fushi gahin jikinsa ko da rigunan su suke sai su tsatsaya in ya kara suka ce dumacin da take da ciki ma ya cikin ya sauka saboda haka hankalinsu ya tashi to su kuma al'adarsu idan mutum ya fushi Mm.
to dan uwansa in ya zo shafe shi No.
sai gahin jikinsa ya kwanta Huh.
to sai ya kira su ya ce musu to ni shin kasuwanni nawa ne a misar gaba daya aka ce kasuwanni bakwai ne kasuwanni nawa kasuwanni tara Huh.
ya ce to duk kowa ya je ya ji min da kasuwa daya a ya ce duka su taru akan kasuwa daya ka shi kasuwanni bakwai su taru akan kasuwa daya shi zai je musu da kasuwa shida zai je ya kara duk kowa ma ya mutu sai sun karbi yaran nan sun tafi da shi to lokacin da ya fushin nan annabi yusufa sai ya tashi karamin ɗansa Yawwa.
ya ce je ka- ka ka bige shi da ya je ya taba sai gayin jikinsa sai ya kwanta shine shi bai ma san an taba shi ba sai ya juyo yake cewa yan uwan waye zai masa haka suke cewa su ba wanda ya taba shi to karshe dai suka zo suna taba sarki hakuri yayi hakuri sai ya ki shine sai Allah ya ce falan masai asu yayin da suka ɗebe kauna cewa ba zai ba su yaron nan ba kala suna jiyan sai suka fara shawara to shi dai ƙarshe babban shi rabilu sai ya ce to kun san ni ne sa hannu a takardar alƙawarin na gurin babanmu to ni ku koma ba zan tafi ba ina nan misira ko dai sarki ya ji tausayin mai ba mu yaron nan na taho da shi ko kuma ni zan zauna a nan har abin da Allah zai hukunta ko na mutu ko kuma abin da Allah hukunta game da lamarin Binyamin ku ku koma ku gaya babanmu ni na tsaya ina tare da yaro ba zan tafi ba shine Allah ya ce kala kabiruhum babban nasu ya ce alam ta alamu anna abakum kada kaza alaikum mawthiqan ai kun san babanku ya riƙe alƙawari alƙawari bayan mun kulla da shi ya riƙe alƙawari a wajen Allah wa min qawlu da wanda ya da a lokacin rabuwarsa da annabi Yusuf shine ma faratun fi Yusuf irin alkawarin da ya a lokacin rabuwa da Yusuf ni kan ku tafi falan abrahal arda ba zan bar wannan kasa ta Misra ba hata azana liya abi ko har sai babana ya aiko ku ya ce ya yafe min naje au ya hukuma Allah li ko Allah ya hukunci alamarina wa huwa karul hakimin domin ubangiji shine mafi alkhairin masu hukunci ko mutu ko babana ce ya fi min ku zo ku kira ni ko sarki ya saki binyaminu da dako shi tafo da shi ya ce irji'u ila abikum irji'u ila abikum fa qulu ya abana inna ibnaka sarak وما يهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين yace irji'u ila abikum ku koma gurin babanku fa qulu in kun ce ku ce in kun je ku ce ya abana ya babanmu inna ibnaka saraka danka yayi sata amma wa ma shahidna illa bima alimna mu ba mu sai mu shaida ba sai akan abin da muka sani mu dai an zo ba mu san yaya aka yi yaya aka yi ba an zo dai ana sunta kaya ana dubawa aka samu gudun sarki a kayansa wa ma shahidna illa bima alimna ba za mu iya yin shaida akan komai ba sai abin da muka sani cewa mun ga an fitar da mudun sarki a kayansa amma ba mu san yaya ya dauka sa a kayansa ba wa ma kunna lil ghaibi hafizin sanamu ba mu san gaibu ba ba mu san gaibu ba shi ya dauka sa masa aka yi mu dai ba mu sani ba suka ce da mun san zai yi sata da ba mu tafi da shi ba amma wasu alƙaryata
وذل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عفى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم suka ce baba inda kana so ka tabbatar da wannan magana wasalar karyatar da ce kunna fiha ka aika ma a tambaye muka ayarin da muka tafi da su sayan abinci misira ma'ana ka aika a tambayo maka wal iran lati akbal na fiha da kuma ayarin da suka biyo bayanmu da ayarin da muka tafi a ciki dukka aika a bincika a ji tunda labarin ai ya riga ya bazu cewa an kama barawo a cikin ayarin mutanen kan'ana ya saci mudin awon sarki tun da lokacin da aka rufe kofofin gari duk ayari masu fita na kudu da arewa na gabas na yamma kowa cewa aka iya dawo aka zo aka bincike aka samu kaya saboda ka aika a tambaya wato ka binciki wannan labarin wa'in na sadiqu na wallahi mu gaskiya muke yi saboda haka sai shi annabi yaqub ya ce wato qala bar sawwala lakum anfusakum amra ku dai lamarin ku wato yana gare ku ma'ana sawwala lakum anfusakum amran ranku dai ya sawwala muku wani lamari kun je kun aikata wani abu irin yi dauka aikata da dan uwansa saboda haka fa fa'altumuhu wato kun je kun aikata abin da kuka aikata saboda ai abin da ya riga ya annabi Yusuf bai da za kuma ya gaskata su dan dama dama da sun dawo da yaron yawa amma yanzu sun yi wancan laifin sun ce kura ta cinye shi yanzu kuma sun tafi da shi sun dawo sun ce yayi sata ba mu iya gaskata su sai Allah yau ba mu iya gaskata su saboda haka yace fa sabarun jamil ni dai babu abin da ya dace mun sai hakuri wanda yake wato babu kariya a cikin sa asallahu da sannu ubangiji an ya atiya ni bihim jami'an zai dawo mun da su gaba daya kaga kenan wannan ya nuna maka shi har yanzu wato bai ji a ransa cewa annabi su duma ya mutu ba yace da sannu Allah zai dawo mun da su gaba daya innahu huwal alimu domin ubangiji ya san halin da nake ciki alhakim ko mai hikima ne da ya jarrabe ni ina fata in ci wannan jarrabawa Allah ya dawo min da wannan yara na yanzu lokaci bai ba daura ka nan to mu je mu je mu je mu nan gaba وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف نعم.
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مم.
قالوا تالله نعم.
تبتو تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين ubangiji ya ce wa kala sai annabi yaqub ya juya ce ya asafa ala yusufa ya bakin ciki na game da rabuwana da annabi yusuf ma ubangiji ya ce wa biyaddat ainahu bakin idanun nan nasa har yayi fari saboda tsabar kuka shine wato in ma haka sawaduhuma farin nan a bakin nan ya zo ya juye kamar mu- wato wanda yana ta lullube idanun idanun wannan farin bakin cikin idanun na shi ma ya koma fari saboda wato tsananin kuka min alhuzni saboda bakin ciki fa wa kazimun yana mai hadiya farin ciki shine magamun makarubin kenan yana cikin bakin ciki mai tsanani qalu yake cewa tallahi na rantse da Allah Aya, wato yan uwan nasu suke ce masa ‘ya'yansa suke ce masu mana ‘yan uwan annabi Yusuf suke cewa tallahi mu rantse da Allah wato taftau tazkuru Yusufa kai baka gushe ba mana la taftau ne baka gushe ba tazkuru Yusufa kana ta ambatan Yusufa nan hatta ta kona har- ha- haraban har sai ka zama wannan ya maka dalilin halaka ma'ana ya maka dalilin mutuwa au ta kuna min alhalikin ko ma ka zama kana daga cikin wato halakaku don haradu shine mushrifu mutum ya ya fada cikin yanayin da shi bai mutu ba shi bai rayu ba yawwa autakuna min halikin kuma ka zama kana daga cikin mutanen da za su halaka shine wato kala sai yace inna ma ashku basi قال إنما أشكو بثي وحزن إلى الله Mm.
وأعلم من الله ما لا تعلمون yake cewa sai ya ce musu inna ma ashku basi ni ina mika kukan bakin ciki na ne wa huzni da bakin ciki na illa zuwa ga Allah dan albasu da alhuzunu duk bakin ciki ne Na'am.
dan bakin ciki yana da sunan da ke sun ga kusan guda shida Na'am.
kaga kace duk kuma ina jin eh, cikin suratu yusuf ta kawo shi ka ka, ka faɗa alhuzunu ka ce ko eh, ya asafa ala yusufu min alhuzni kaga al'asafu bakin ciki ne Na'am.
alhuzun bakin ciki ne albasu Na'am.
bakin ciki ne alkarbu Na'am.
bakin ciki ne algamu bakin ciki ne menene na shida sai wa hudu ne da mu
alhuzunu ba da shi na fara ba eh alhuzunu al'asafu alkarbu algamu albasu shida ne me da yan na'am algamu algamu na'am to kaga amma wannan sura ta kawo kusan guda biyar duk wayannan a harshen bahaushe bakin ciki ne amma bakin cikin kala kala ne akwai wanda zai fitar da kai a hankalinka akwai wanda zai hana ka bacci akwai wanda zai hana ka cin abinci akwai wanda zai saka kuka mun gane ko akwai kuma bakin cikin wanda dai kullun za a gani a fuskar ka ne ba zai hana ka komi ba to shine yace shi dai inna ma ashku basi ne ina mika wato kukan bakin ciki na wato wa huzni da bakin ciki na illa zuwa ga Allah shine allillahi yasbiru alai irin bakin cikin da wato mutum ba zai iya juriya gare shi ba ina mika shi ga Allah ne ba ga wani ba wa alam min Allah ma la ta'lamuna ni kuma ina da wata masaniya a gurin Allah irin masanai da ku ba ku da shi ma'ana kenan ubangiji ya sanar da shi ‘ya'yan sannan suna nan a raye shine min annar ru'ya yusuf sidikun wa huwa hayyun domin ai annabi yusuf din ya gaya masa yayi mafarki rana da wata da taurari suna gaishe shi ko to ai har yanzu cikin abin bai tabbata ba tabbata ba.
tunda shi ya sani rana da watan shine da mahaifiyarsa ga kuma taurari yauwa to kuma har yanzu ba zo wannan gabar ba yauwa shi yasa ya ce wa yan uwansa to ai shi yana da wani ilimin da su ba su da shi a wajen Allah kenan kaga ya- yana da ilimin cewa dan uwan dansa bai mutu ba kenan ya bune sabu نعم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله مم.
انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون falamma da kalu alaihi فلما دخلوا عليه قالوا يا لذيذ مسنا وهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجة فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ubangiji ya ce annabi yaquba sai ya ce musu ya bone ya ku yayana izhabu ku tafi duniya hatta hasasu min yusuf ku je ku nemi labarin annabi yusuf wa ke da dan wasa ku je ku binciko musu ma'ana ku je ku nemo min labarin su wala ta yi aso mai rauhi layi kada ku ɗeba kauna daga rahamar ubangiji innahu la ya aso mai rauhi layi domin lamarin ba mai ɗebe kauna daga rahamar ubangiji illa alqaumul kafirun sai mutane kafirai fantala kuna hawa misra li yusuf da suka fita suka tafi sai suka tafi wajen misra wajen annabi yusuf da yake misra mahaɗa ce yanzu ana hada-hadar kasuwanci na abinci suka ce bari su je ta can ko za su samu labari tunda ai Binyaminu kan sun san a can yake shi kuma babansu ya ce a je a nemo masa Yusuf da Binyaminu suka ce to bari su yi can Allah ya ce falan ma da kalu alaihi yayin da suka shiga Misra suka je fada suka nemi izini su ga sarki yayin da suka shiga wajen sarki karu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki mai girma mai daraja masana wa ahlana dhuru cuta na yunwa da wahala ya same mu da mu da iyalanmu waje ina bi bida'atin muddatin mun zo maka da yan kudade wanda ma ba masu daraja ba mala mun zo maka da kudaden da ba su da kima ma idan kasuwa fa au filan alkaila a taimaka ai mana au kuma a cika mana au wace saddaq alaina a kuma taimake mu a ba mu fiye da kudin mu a taimake mu wato ai mana agaji cikin wato ma'anan wace saddaq alaina wadansu ma'anan suka ce a almusamahatu wato wato saboda ai kudin da suka kawo sun kawo kudi zuyuf ne wato zinariya ne irin jebu sun kawo kudi zinare ne wanda ba mai ido a kasuwar a kasuwar duniya ba saboda haka tunda sun kawo irin wannan kudin suna gudun kar a kore su shine suka fara gabatar da uzurin su cewa mun zo waje ina bibi za'atin murjatin mun zo da kudi wanda yake ba mai daraja ba amma muna roƙo fa'au filan alkaila a cika mana ma'auni wata sadaq alaina kuma agaza mana a bamu yadda ya dace mun gane ko tunda ai sun gabatar da cewa dama masana wa ahlun naduru mu da iyalanmu muna cikin halin ciwo da kuma wato wato halin rashin lafiya sai annabi yusuf ya ce musu sai suka ce inna lahi ko inna lahi yajzi mutasaddiqina ko ubangiji yana sakanta masu sadaka ma'ana zai ba su lada wato zai tausasa musu zai kuma wato riskar da su ga rahamarsa to annabi yusuf a wani lokacin sai ya cire kayan sarautar ya cire kamdan sarautar da yake kansa ya cire rawanin ya cire alkyabbar saboda da yana kan karaga ta mulki sun zo gabansa sun tsuguna cikin tsoro da fargaba yan sai sako wata karamar kujera gefensu sai ya ce musu hal alimtu ma fa'altum bi yusufa hala halalintum ma fa'altum bi yusufa wa akihi zanjin jahilun to sun gan shi ganin da ya kamata sai da shi amma kuma suna tuhumar rayukansu shi ne in shi ne da tun da ya rabu da su a matsayin bawa zuciya suna inkari yanzu kuma ba shi zai zama wannan sarkin ba amma kuma ga kama irin jininsu irin gidansu wato sai ya tambaye su ya ce mu saboda zargi hal alimtum ma fa'altum bi yusufa shin yanzu za ku iya tuna abin da kuka aikata wa yusufu wa akihi da dan uwansa irin zaluncin da kuka yi musu shine ai min hadmi kun lahu ba da firaki akihi abin da kuka yi musu na zalunci sai yake cewa in is antum jahiluna amma a lokacin ku ba ku san abin da zai biyo baya ba kalu sai suka ce قالوا إنك لأنت يوسف نعم.
قال أنا يوسف وهذا أخي نعم.
قد من الله علينا نعم.
إنه من يتقي ويصبر مم.
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين kalu sai suka ce a innaka la'anta yusuf shin ko kai ne yusufin nan ne kam kala sai ya ce ana yusufu ni ne yusufu sai kuma suka gyara zama ya ce wa haza aki ta daga labule sai ya kira bunyaminu ya ce wa haza aki ga kuma dan uwana karman lahu alaina Allah ya mana baiwa da ya haɗa mu gani gashi ga ku
aka ce baiwar ta su ce gaba daya karman Allahu alaina Allah ya yi mana baiwa ya hada mu gaba daya inda hu man yattaqi ya ce musu duk wanda ya ji tsoron Allah wayas bil kuma ya haƙuri akan jarraba fa inna Allah la yudiu ajral musinin to Allah kuma bai ya bata ladan mai kyautata aiki Allah bai ya bata ladan mai gyara duk abubuwa da ya jarraba da ya tsallaka na jarrabawa ji tsoron Allah ga abin da Allah kuma ya mai da shi a dalilin sama kuma ga yan uwansu ma za su ga cikin alfurma ubangiji ya ce kalu tallahi قالوا تالله لقد آثرك الله علينا نعم.
وإن كنا لخادعين na'am قال لا تثريب عليكم اليوم نعم.
يغفر الله لكم نعم.
وهو أرحم الراحمين ka karasa karatun nan ka karasa an fassara kun اذهبوا بقميصي هذا مم.
وألقوه على وجه أبيات بصيرا وأتوني بحولكم أجمعين نعم.
ولما فصلت العير قال أبوهم مم.
إني لأجد ريها يوسف لولا أن تولدون مم.
قالوا تالله إنك لن ضلالك القديم مم.
فلما أن جاء البشير مم.
ألقيه على وجهه مم.
فارتد بصيرا مم.
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا مم.
إنا كنا خادين مم.
قال سوف أستغفر لكم ربي مم.
إنه هو الغفور الرحيم
za ku ka kwana ايوه
rabbi ga ta ce ni nake so ka kwana dai تو تو تو نعم تو يجينا فلما دخلوا على يوسف مم.
آوى إليه أبويه مم.
وقالت كلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرض وخروا له سجدا مم.
وقال يا أبتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا مم.
وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخي ودي مم.
إن ربي لطيف لما يشاء مم.
إنه هو العليم الحكيم na'am alhamdulillah za mu ajiye a nan kuma saboda lokaci Ah, abinda muka karanta daidai muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karba mana ya ba mu lada Ah, abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana mutum na mamudan nishaɗi yau Da wannan. to za mu duba tambayoyi guda biyu insha Allah cikin tambayoyinmu wannan yake cewa na to to Allah san tawali to wanda ya aiko sadakan alkur'ani sun yi so Allah ya sa a mizani a yake cewa a malam barka da warhaka a, malam dan Allah mace sai ta kai shekara nawa ne azumi yake wajaba a kanta namiji ma sai ya kai shekara nawa ne azumi yake wajaba a kansa to wannan shekarun balaga ne shekarun balaga ne shine mutum in ya isa wasu adadin shekaru da wasu abubuwa za su bayyana a jikinsa yake shiga shekarun takalif mace lokacin da ta fara haila shine shekarunta da yake babu iyakantaccen shekara da malamai suke fada sukan yalwata a mafiya yawan lokaci mace takan fara haila in ta kai shekara goma sha biyar ne to amma wata tana farawa ƙasa da haka wata kuma ma sai ta ɗora saboda haka ba za a ce asalin shekara kaza ba ne kamar yadda ɗa namiji yawanci maza sukan fara mafarki daga shekara sha takwas ne to amma wasu sukan fara tun daga sha bakwai wasu kuma sai ga har kusan shekara ishirin ma to ba a da yake shi ita balaga ba wai dare ɗaya take shiga jikin mutum ba a hankali a hankali take shiga to da lokacin da mace dai ta ga wata ya zo ta yi jinin al'ada to lokacin kuma dukkan ibada ya zama mata wajibi ko an yi aurenta ko ba yi aurenta ba yawa ko an yi aurenta ko ba ya aurenta ba ibada ta zama mata wajibi saboda haka a, idan ta ga jini to yanzu in azumi ya zo dole za a ta yi azumi 30 ko kuma 29 cikakken azumi inda ba jini ne ya zo a dalilin jini ta ajiye azumi ba a shi ma ɗa namiji a lokacin da ya ga ya yi mafarki ya fitar da mani a jikinsa to wanzu shi ma ya shiga cikin shekarun balaga ko da ya kai 18 sun ko bai kai ba wannan dai shine ma'auni da ake bayarwa cewa shari'a takan zama wajibi akan mutum in ya shiga wato shekarun balaga wallahu ta'ala alam